الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ta ɗaya ga watan jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba a manta ba mun tsaya a gaba ta biyu a cikin wa min al-amsalati dallati ala al-kufri yana daga cikin wato a misalan da suke nusarwa a bisa kafirci a cikin kitabul hudud mun sai a gaba ta biyu ta ɗaya kai za mu tashi ta biyu inda ba da yake a shafi na 569 za mu tashi darasi na 139 mun tsaya darasi na 138 inda ba da yake istibahatu muharramin abubuwan da suke sa mutum ya koma kafirci akwai halatta haram Allah ya ce abu kaza haramun ne kai ka ce halal ne mutum yayi wannan da ganganci ko shakawa bai yana kai mutum zuwa ga kafirci Allah ya kirawo giya giya ka ce mata ruwa da gangan kuskure ne babba yana iya sa mutum ya kafirta an fahimta da kyau ko to sai yake to ajma'al muslimuna ala tahrimi ka halatta abinda musulmai suka hada kan haramcin sai yanzu akwai wanda a musulmi bai da giya haramun ba sai babu babu wanda bai da giya haramun ba to sai wani ya zo ya ce mata ruwa kuskure yana kai mutum da kafin gashi nan ma ya faɗa ka tibatul khamri ko kama halatta giya kaga kai idan wancan da yayi waka ayi kuskure kai bai kamata ka mai ta ba yace a sha ruwa ba laifi bane ko idan yana rubin jiya ya kosa amma kai in ka bayyana ta to kai kuma za ka bayani kuskure ne babba Allah ya bai mata wa zina da zina kaga ita ma zina mutum ya zo ya ce ai halin ai ba komai a waya ne akwai wanda suke kawowa daga cikin abin turawa da suke kawowa cewa abin da yasa aka yi legalizing gida an zina saboda wai in mata ka taba hata mare an yadda za ka yi kwancin depression ɗinka to gurin wata matar da Allah kai kaga wannan halatta haram ne halatta haram ne wai yanzu na yanzu nan zan shigo na nake ganin wani sako wanda yin da yi authenticity na gaba cewa masu karatu a United Kingdom a wannan watan za a legalizing gay cewa har za a fara za a legalizing halatta a karantar da yara gay da halittinsa a primary har za a rika nuna muke yadda ake yinsa practically makarantun da suke a UK Allah ya kawai in dai duniya ta zo ƙarshe ba abin da ba za ka ji ba ko abin da ba za ka gani ba sai dai ta fata Allah ya tsare naka imani eh amma kam imani za a takanta kuɗi Allah ya kare to sai yace wa riba da riba ka duba ka ga yadda wani ke so su halatta riba ta karfin jiya babu wani laifi da Allah madaukakin sarki ya faɗa da kansa cewa duk da yin ya fito su yaki ya ba shi takardar gayyata sai zina am sai riba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون daga shi sai ne mana adani waliyan wa kad adantuhu bil harbi wayannan biyu su kadai ne Allah madaukakin sarki yace min ne yake hudu fi fada single combat tsakaninka da Allah kuwa ba zai iya faɗa da Allah ai ko gwamna yanzu ka ɗauko faɗa da jika shiga uku sai ya karya ka wallahi ko ko shugaban yan sanda ko sojoji walillahi masalul ala to sai ce a wafilin khinzir da cin alkhinzir shi ne alade a can gurin kaga shi ma da zo ya lalata ya turo min wani wasu shanu wai da su giya ake ba suna kumbura da giya suke kumbura za ku ta gani yau ake ta turo mu wajen mutum uku sun turo mu cewa su da giya suke irin da su ake kumbura su yi to kaga yanzu za ka ji fatoyin malamai a kai ko dai ya iri da za a ba ta kiyasi za a yi da hukuncin wanda ya ciyar da kibayensa da mushi ko kakin mutum ko misali amma dai za mu ji mai malaman ba za su ce ko jini kaga jini ma ya haramun ne ko wadda mu wa lahmul khinzi sai ya ce wa ihlalu jima'il ma'sumi mutum ya halatta jinin waɗanda ke tsararru addini ya tsare su kai ka zo ka halatta jinin wa amwalin da dukiyoyin ka sai halatta a ɗebi gari wa dukiyar wa in lam ya'kuluhu sai ma ne ya ɗauke to wa man kala duk wanda yace al-khamru halalin faqad kafara giya ta halatta to ya kafirta shine na ba ku misali da a sha ruwa ba ne ji bane ka faɗi wannan kana sani da gangan to kafirci ya shiga wa in lam yashrabaha ko baka sha ba in dai ka yadda haka Allah ya ce haramun ne ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibu kuma kace a wa lalle ku halal ne to mutum ya kafirta wa maqala al-riba halalun duk wanda ya halatta riba shi ma interest bakari kafara ya kafurta wa illa ya kulu ko bai ci ba laifi na uku kun ji wannan yanzu gaba gaba na uku tahrimu ma ajma'al muslimuna ala illi haramta abin da duk musulmi suka hada kan cewa halal ne ka tahrimin tayyibat kamar wato haramta ababen da suke a tayyibat ababen kayan ababen da suke na halal na daɗi ko ya yi wannan jina amanu kulu min al-tayyibati wa amalu saliha inni bima ta'maluna to kaga sai mutum ya zo ya ce ai mangwara haramun ne kanta alayyahu haramun ne waki duk wayannan abubuwan al-tayyiba ne abubuwan da suke halal sai ya haramta to ba man qala hadha haramun duk wanda yake kaza haramun ne lima ajma'a al-muslimuna ala ilmihi dangane da abin da musulmai suka dawo ga halaccin sa fara duka fara shi ma ya kafirta qala ta'ala Allah yake wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allah al-kadhiba innal ladhina yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adhabun alim wane mutum wala taqulu kada ku rika fada lima tasifu alsinatukum al-kadhiba dangane da abin da wato haratan ku suke sifaita muku na ƙarya ita da abin da hancin ke gaya ma na ƙarya kai amfani da shi ka ce me hada halalu ai ka za halal ana magana ka ce halalu wa hada haramu ka ce kuma ai ka za haramu ne li tabtaru ala allahi kajo dan ku kirkiro ƙarya ku dangana wa Allah innal ladina yaftaruna ala allahi kadiba hakika wanda suke kirkiro ƙarya su jingina wa Allah la yuflihun ba za su taɓa rabauta ba mata'un qalilun za su ji dadi dan kadan a duniyar nan zai ga wani kulli yana cewa Allah uku ne amma za ka je bi kana bai zo dadi ba shine mata'un qalilun ya fi ka samun kudi kai da kullun kana majallai mata'un qalilun kenan wala huma azabun ali akwai azaba mai radadi a tare da mun ji wannan na hudu sabbun nabi sallallahu alaihi wa sallam zaki annabi kira da aminci Allah tabbata gare shi aw listihza'u bihi ko kuma yi wa annabi izini kun ji ko da shi za ka aji bayan zo ne idan ka kalli maballin annabi ka aibata shi maballi wallahi sai amma ka kafin da maballi kawai mutum ya ce wannan maballin kaza ka san a jikin annabi yake kafirci ne ba daidai yake da yanzu ka kalli maballin riga ta kace bai dace ba yayi kaza ba komai ni kadai ka wulakanta amma ka gaya annabi to ka kafirta shi yasa wanda ba su san wannan karatun ba suke ta ganin kamar wato dan jamhuri ka haba da Allah wanda ya san meye karatun ya san annabi red line ne al-khatul ahmar ne jan layi ne ba a tsallaka shi gaya wa annabi alaihi salatu wasalam magana ba daidai yake da gaya gwamna ko shugaban kasa ba ba irin shi bane ko ba ta shugaban kasa da za a kamo ka ma in kai ko ka ce ta ta ta ta yi ba misali ka faɗi wannan kaga to in ka gaya annabi wannan kafirci na ulo haka take area ce da ba a tsallake ta kana tsallakawa to ko ta dawo duban bai ba wallahi ku ka dawo ai mutane in haka ne baka gane a jaba ba da kyau ai ne a jaba dalla dalla yi ma mafi karancin misali ya ce maballin da annabi ya sa a cikin rigarsa maballi idan ka kalli shi ka aiwata shi ka kafurta kuma sannan rigar da kai ko ka duba ba za a karɓa ba sai ka je gaban Allah in ya karɓa kai da shi domin abin da suke faɗa shi ne idan ka wulaƙanta wani abu na annabi wata izgiri yanzu idan ka ce ka tuba to waye zai ce ya yafi annabin ne kadai zai fada kuma baya nan to yi za ka ce sai ka je can kun fahimta da kyau ko yawwa duk wanda ya zo shi za abin da na gaya wasu kwanaki na ce duk wanda yake nan abin da aka yi wa ɗan mori ba daidai ba ne to ya zo kalmomin da ya faɗa shi ba ya kunna lafiya ya faɗa ya kai da zai wai na abubuwan duk da ya jingina wa annabi alaihi salatu wasalam da ba a jingina ba duka kuma aka ce nuna gurin bai nuna ba to in ka jingina kai ma ayo wallahi irin hu kai in ba kai sa ba ba kafin a je san kawo ka bula jira bare kuwa to shine eh saboda haka ya kamata mutane su fahimta da kyau a matsala annabi ba ba san kungiyanci ba san kaza duk babu aje komai aje ji ake a kalla annabin zalla wane mu kai shi kare yake kallo amma wanda ya kalli gidansu ko dan kungiyar su ne ko dan dariƙa su to baka da hankali ka bibita wannan mutumin akan annabi to ake mutum ko dan kungiyar ka ne in je wannan no go area din ya tsallake ta khatul ahmad to ya kamata ko hukunta shi kowai ana fazancen da ake kenan to amma kaga wanda bai fahimci wannan ba shikenan wanda bai san martabar wanda ake magana akai ba zai ji ba komai domin dan an taba kaza zai iya faɗa wannan ya kamata mu fahimta da kyau annabi alaihi salatu wasalam ba a taba shi wallahi ko kai ne limamu garinku ran da kace ke ka gaya annabi magana babu shi a littafi ko ba kaza ba wai ba qur'ani ne ya kawo ta magana ka biya ba ai ka akwai kalmomin da kafirai sun gaya annabawa Allah ya faɗa a alqur'ani kai ka karanta ko da an ce ne gurin zaka ce gaji sun ce mabuka ina ka cewa ta goga ka ji sun ce mai tabin ka ga gurin nan to ka fita amma idan babu to kai ka fada ya ayyuha alladhina zila alayhi dhikru innaka la majnun in ba aya ka janyo ba ka ga annabi wannan ka kafurta Kurukurun ce ce ya ga wanda aka saukar wa wannan Qur'ani lallai kana da tabin ka wannan ba zaki bane zagi ne suka zagi annabi alaihi salatu wasallam amma duk wanda ya zo ba da niyyar qur'ani ne faɗa annabi wallahi ya kafurta kaga yanzu idan ka zo ka tambaye ni za a yi take zai nuna ba to abin da aka so dan ta more yayi kenan tun cewa annabi bai tabin ka kaga ɗaya kalman ba mun kauce mata ko domin wanda ba annabi ba yanzu kace mun bajiruni kana nufin ma ku fike to amma saboda an jingina annabi sai muka kauce mata cewa bai tabin ka to ka ka ga yadda kalmar ta zo da rashin nauyin ta ko amma duk wanda ka gaya wa kace ai wani majnuni ne kace ai wani mahaukaci ne abin da kake nufi ke to amma da yake annabi aka jingina sai ka saka yada to duk wanda ya gaya annabi irin wannan kalmar yanzu ni da ka zo sai mu juna ba alqur'ani gashi nan Allah ne yace kaza to ka fita kuma ba annabi kake ba sun ce ba sai ko sun sai mata sha'ir wa ma huwa bi qawli sha'ir wa ma la bi qawli kahin ko duk wannan kaga sun sai maboka duk an faɗi wannan in ba qur'ani bane duk wanda ya ga annabi wannan ko ya tuba sai dai tuban sai ya tabbata a gurin Allah amma ba a duniya ba kun ga typical example kenan to babban matsalar dan tamori ya jingino kalmomin ya kace nuna gurin kawai simple ina gurin da ya nuna gurin duba abin da za a yi ba to amma tun da babu kai ka faɗa Allah ya sa kuna fahimta tun da babu kai ka faɗa dan akwai wanda za ka wani zai tawo jin komai ba amma yanzu ya zo yana cewa kaza wannan mutumin na ja gaya muku tun da ya fara tabargalarsa duk ran da ya yi awa uku sai yana surutu sai na saurara ba na kwanciya bacci sai na matan gida har sai da ta gaisa ce nace ba dole ne ki wani kai nake ta ce ta gaji da jimu nace dama ba karatun ki bane yau a kawai kowa da gurin zama sai gurin da kai sai a ciki saboda haka nace ba karatun ki bane ni akwai abubuwan da nake bibiya yauwa saboda yawanci gaskiya ba kowa zai iya jin wannan tabargazar ba a ran akwai sai da aka yi na taɓa gaya muku ta ci bakwai ana zagi ana duk sati sai an zaga sai da kunni na naji ai a lokutan ku da ne ina yau faɗa zan ce muku kaza duk wannan abubuwan ba tsage a ciki duk ya faɗa simple annabi alaihi salatu wasalam jama'a ba kungiyanci wanda kage yana yi ka zama biyawanci ka auna mutum biyu ne ke wansa daga mahaukata wanda za a gabata da teki mafi yawanci za a ga masu bin su wallahi ba su da teki irin mutane da unguwa ma an mai da su haka haka kuma ku aure duk ku auna ku rai sai wanda yake bai san zuciyar ta wanda kabilanci da kungiyanci ne yake su kadai suke bin sa za ku ga wani masu bin su wani ya zo wucewa ma yana da masu tsokanar sa wani wani a duk garori ne amma wanda yake mai lafiyayyen hankali ba yadda za a yi kuma mutum nan babu ko ne karatu ne yawa ba Allah ba zai bi shi ba mutum ya ki koya ma tafiyar alwala alwala sallah tsarki kuma yana ta ɗebo manya yana zagi wannan ne irin karatu ne فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا Allah ya shirya su ya dada su hanya masu shiryuwar a ciki saboda haka kun ji abin da yake abin da yake sa mutum ya kafurta sabbin nabi zagin annabi alaihi salatu wassalam kun san kuma a ta alarabci zagi baban gida yau ka zo ka ce wa mutum a shatumu shi ne ka tura mutum a jar ka ci abu ka zaka zarka shi ne a shatumu amma a sabu shi ne ka faɗa mutum ba a yi ko ka ce wa mutum kaza kuma ba haka yake ba shi ne sabu shi ne abin da yawa annaba alayhi salatu wasalam ka faɗi kalmomin da babu su an ce nuna su baka nuna ba to ka zage shi shi ne zagi to saboda haka sai ya ce awil istiza ko kuma istiza'i wani ya zo dabbar annabi ba ta yi zaki ne annabi ya dore shi akai wani ya rika toshe hanci akan ma hukuncin kisa jakin yana toshe hanci a cikin munafukai cewa jininsa ya halatta wane mutum annabi alaihi salatu wasalam red line ne al-khattu al-ahmar ba a tsallaka shi in ka tsallaka jininka ya halatta wallahi to shi ne kawai ina ta ƙara maimaita wannan ne don mutane su gane cewa ba fa gurin siyasa ba ne yawwa eh ko siyasa mutum zai a matsala annabin zai kare shi ne to wannan siyasar ne kyau ce inda ta kara annabi ce to ita ake so ya kamata mu fahimta da kyau wa kaza tabu ayi nabiyyi min al-anbiya to ba iya annabi ba duk annabin da ka zaga yanzu wani yazo suna buga ya ce ya tura annabi ta ajar shi ma hukuncin sa bace sai idan ya gaji annabi a ba ma annabi ta wanda wasu suka makale cewa shi zike biyayya ba shi ba annabi alaysa zulkifil kaga duk ba mu san su ba ko to ko su kaza ga shi an kace ka kaga annabi aliyasa ba wanda yake baka tarihin sai yanzu sunan sa kawai kaga alqur'ani zulkifil ma haka ba wanda yake wanda sai dai sunan sa kawai kaji to ko su mutun ya zaga hukuncin sa ya kafurta ya kafurta kaji yadda abin yake to sai yake kowanne annabi daga cikin annabawa sai na biyar tabbud dini ko mutum ya zagi addini shi ma yana sa mutum ya fita daga musulunci hadi kalimatu kamar yadda kamal atatürk a Turkiya lokacin da tura suka wanke musu hannu a ka kamar a tatok ya je ya yi karatu a turai ya dawo an yi brain washing ɗinsa gaba ɗaya ya canja aka zo anan yana kiran sallah ya ce ma hadihi sautul munkar wannan irin sauti ne munkari haka ya rika faɗa kana kallo ka duba yadda turkiya ta koma turkiya ba andalus sisifel duk kasa ce ta musulunci kasashe ne na musulunci amma sai da aka zo gaba ɗaya aka juya akala wannan shi ne to kaga sai yake to zagin addini da kalma wa allati sahulat ala lisanin sabir wal kabir wane mutum wanda take da sauki akan harshen babba karami ko babba li asfal al asbab saboda wani in aka ce shay'un tahdiyun wani abu wanda yake dan kankani wanda baka dauke shi ko wai ba saboda wasu sababai da ni wanda suke ba masu girma ba ka ga yawa addini magana na shida al'anu fil kitabi ko mutum ya soki littafi wa sunna ya soki alqur'ani da hadisi wannan littafin naku banda kaza ba abin da yake kamar da America suka zo shi kwanaki shekarun baya 2001 cewa sai an cire ayoyin yaki duka Qur'ani ne wannan cewa Allah ne ya ayyuhan ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kufar wa ya ayyuhan ladina jahilul kufar ire-iren su gudun gudun gudana to da a cire ba su dace da wannan lokacin ba haka suka ce ba su dace da wannan lokacin ba ya hayya kai to kaga wannan tukar ga littafi shi ma kafirci wa sunna da sunna annabi sai yanzu ya kalla hadisi annabi alaihi salatu wasalam ya kalle shi ya haba ka ji wani hadisi haka yanda muri ki da yake da dariya kun ji wai kaza wa tarkul hukmi bihi ma da kin yin hukunci da su baka yi dadi ba hukunci ba wa tabdilul qawanin da bibi ta constitution dokokin kasa alwada'iyya wanda aka sanya su wasu ne suka rubuta su shekara ta kaza shine alwada'iyya wanda aka sanya su a ban kasar alaihi ma tabibi ta sa kan qur'ani da hadisi kunji na bakwai idiya'u fardin min al-afrad bi anna al-wahyi yanzilu alaihi a samu mutum ɗaya daga cikin mutane ya rika da'awar cewa ana mai wahayi kamar yadda Ahmad Gulam ne a Pakistan kamar yadda musulmatul kazzab ya a najib ko kamar yadda al-azwad al-azzi yayi a yaman ko yau wada lokacin sada wata matar ita ma da yadda ta yi da kuma wannan ɗayan ya sunansa banda saja akwai wannan na kusa da saja ɗan na baya-baya a goyin ta zamanin annabi ne da na gaya muku sun su uku telematul kazab ai kaga shi da tulai hadin asali eh tulai hadin rumun yuzu aiki ba ko yawa kaga duk wannan zamanin annabi duk ukun nan shi kana latin tulai hadin asali ai kaga ya zo ya dawo ya musulunta daga baya amma wai tambayin shi wa shi ne gaje wa telema telematul kazab shi annabi wannan a yaman haka ya yi rijda ne daga baya dawo ya musulunta eh to amma sun saja so muktaru kan asu shi nake so in tunan su kuma bayan annabi alaihi salatu wasalam shine wani yake cewa ka yace kowanne mutane ana turo musu annabi na miji amma mu dan azara masa muka samu eh kuma har da mijinta ba har da miji ne wani a cikin wannan ko saka bin ne zai ce zai aure ta sai lawatin karnab ne ko yawwa cikin wari a aure ta wane mutum kai mata da mutum suka annaba kowa zai wani karɓar wa'ayi da yadda yake so Allah ya zaure to kaga wannan gini eh ce to wa tarkul hukmi bi hukmi mun biya wannan idya'u fardin min al-abrar kaga shi da kancan da kancan Ahmad Gulama ya mutu wala kanci domin a wata ya mutu ya kasa ba haya eh an yi mubahala da shi yayi wannan na takwas ilqa'ul mushafi bil qazurat jeba mushafi qur'ani takardar qur'ani a cikin kazanta wane mutum wa kaza kutubil hadith ko da da ba hadisi istihanatan biha dan wulakanta wa istighfaban bima ja'a biha da raina abin da suka zo da wa qad ammatil balwa li hada shi malai yace wannan kuma bala'in ya gama ko ina wadanda suka bi addini ba ya zama ruwan dare shi ne ammatil balwa subhanallah ya zama ruwan dare a bude yake dama ai sai a ga mun da shayi kuma a bude kaga sai rika yin naja ai rike ake malam da na ka ja sai a raba ba sai a bude yake a goge wannan eh sai ya gudu yawwa an gane ko sai ya ce to abin ya zama ruwan dare shi wannan ya zama ruwan dare to shi ne amma dilbalwa zai hada me yasa bari ku ji ba ma san shi bin dari illa wata rawarakan yace ba yadda za a yi ka wuce akan hanya ba sai sai kana kallon takardu fi fi qur'ani ka go takardar da bismillah a jiki ko sunan Allah a jiki yul qatil al da yadda ya kasa kama tara al kutub al madrasiyyah ad diniyya kama yadda kake ganin littattafan makarantun addini kaji malaman islamiyya da malaman makarantun addini annabo ko ba inda ake karantar da wato wani subject na addini ko islamic studies na Aisha ne mu sai ga an yi ga wani littafi a akwai makarantun da muka sani su za ki kalli ko wanda littafi wurgar da shi wurgarwa ba annabi Aisha ne mu da ayoyi su al asar da alamtar kai ba zu a ciki za a wurgar da shi kaga ana tattakawa to shine abin da malai yake faɗa wane mutum ya za ya yi albarka wa qad turiha bin tariq an jefar da zuwa kan hanya shi sa ko wucewa mutum ya zo ya ga takarda iyayen mu ada ko larabci ne a jiki zai ce ga sunan Allah to ya fi ka dauke ko ba sunan Allah bane ta dauke akwai lada domin da wannan niyyar na mal amalu bin niyyar amma mu yanzu za ga mutum wani yana takama ya ma haddace Qur'ani ba ruwan da takardar din da ya gani a kasa to daga cikin masifin da muke ciki kenan wane mutum social kam an gane ko na tara al-istighfabu bismin min asma'illah wulakanta raina wani suna daga sunayen Allah an gane ko yadda wasu suke yi zaka ga an sa mutum suna Abdul Malik kawai ka ci ka tire Abdul din ka koma ga yamma wani suna na wulakanta sunan Allah ba daidai bane an fahimta da kyau ko to zai ce aw amrin min awamirihi ko ni umarni daga umarnin Allah aw nahyi min nawahihi ko hani daga cikin haninsa shi ma wannan yana kai mutum ga kafirci na goma ibadatul asnami bauta wa gumaka wani ausani da bujin bujimi duk dai gumakan ne alwasar wa tawafu bil qubur at tawafu bil qubur da kuma tawafi a mutum ya je ya kewaye kaburbura wani siga ta bi ahliha ya rika neman agaji da na cikin kabar cewa da Allah ya bashi haihuwa yana roƙon na cikin kabarin ya taimaka ya bashi haihuwa kuɗin da da Allah jarin da ya kare ya taimaka masa a inda ana iya taimako da ba zai bari ya mutu ba wallahi ba zai mutu ba ko ba ka bane ba abin da ya fi rayuwa daɗi yawwa me yasa ya mutu ai kamar rago ne yanzu kaga mutum an yanka rago rago bai tsira kansa ba amma ya ɗauko kahon ya biya wakale a tsoron gida ai inda yana kariya ba zai bari a yanka shi ba shi wannan kahon ba zai bari ba wallahi ba yadda za a yi ragon ya bari a yanka shi to an yanka shi an yi bisis da shi ka ɗauko ɗan wani abu ɗan guje ne ka makale sai zai ba bara amfani wanda kahon kowa komai abu da ake yarwa ba za ka ɗauko cinya ba jiran da yunwa ta kama ku ku kawo ku ci wane mu tafi ka gani eh bi ya cinye shi ka ga jiran da yunwa ta kama ke dauka ya cinye to wannan shine sai ce wa du'a'uhum da kuma kiran su kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli ba ita ba wa idza wajaba an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadati mukafirin to sai ce wa talabul madadi da da neman wala auni minhu da neman agaji da sanyo a gurin an gane ko eh agaji da sanyo a gurin annadru li ashabil qubur eh shi ma duk taimakon ne dan dan da kalmar kawai muka almadad da ba al'aunu wata zo ba za mu ce da neman taimako eh a gurin annadru li ashabil qubur wane mutum yin bakance saboda yan cikin kabari ta yaya mutum ya yi bakance saboda mutum ya yi bakance cewa in dai na ci jarabawa sai na je na roƙi na kabari ne ko zan masa azumi ko zan markaza shi ne bakance mun faɗi cewa bakance ya halatta amma ibadan marwata ake ce mata cewa Allah an kai mun kaza zan yi kaza in bai ba ba za ka yi ba kuma ba abin da za a yi ma eh amma dai wara kai ka bauta Allah kawai sai za sai yayi ba kaza za ka yi azumi to shi ne bakance to shi ne ma da yake cewa wazzaba lahum da yi mutu yanka aw li gairi ko wasu su min al makhluqat daga cikin halittun Allah mutum ya yanka ba a yanka don kowa kul inna salati wa nusuki wa ma'ayayi wa mamaki lillahi rabbil alamin duk ba a yanka don kowa sai dan Allah na ji ala ya alisti zawo bi shay'in min shari'a yi wa wani abu na shari'a izgilanci bari ku ji alisti za'i bin musallin kamar yi wa masu zalla isti za'i mutum yana gani to alaji zallo sarkin zalla a bisira ka je bisira ka gani wannan suka zo da a bisira in ka fiye zalla za shi ba magana kai ne kai baka gajiya musulmi yan uwanka wai kai baka gajiya ne ka tashi awa biyu an kuma ka kuma miƙewa in suka ganka ka fiye zalla wallahi ji alkai dariya za su rike ma kai ka fiye zalla yawan zalla ka to kai extremist ne fundamentalist eh fundamentalist ne inda za ka yi sallah biyar a rana ko ba kan lokaci ba to fundamentalist ne kai ai za wallahi ko in kana magana kaga daga karin maka sai madina sai kano ina gaya ma ana kiran sallah ka je cikin garin nan za ka ganin wato guri-guri ko ba ta masallaci ko ina sallah yake mutane suna ta duddukowa wani mamaki yake ga kowa ya tafi alwala mamaki da yake ga kowa ka san me zai baka mamaki ai sai ka je ba musanta matasan nan na ba musanta suna burge ni wallahi lokacin sai dai kai cikin matasa na kulkulowa muna hira da wani dakta nake masa ai dalili shine mafi yawancin su ga neman kuɗi kuma da magarba zuwa isha gayu ne amma za ka gansa a makaranta yoyin ba mu santa nawa da zane ne suna zuwa makaranta suna da yawa to wannan abu ne mai kyau yace shi ba baki wace da yake na kasuwar ne muna hira da shi yace ba baki nace wallahi kadan ka gani yace kawai ke gani ana kulkulowa la'azar din nan kowa yana ajiye kayan sa kawai yana tafiya sallah wannan ke da ce mai kyau wallahi ke da ce mai kyau eh to so da haka wannan shine kaga yi musu isti isti zai arati ayyina sajidi masu ruku'i da sujada wal istiza'u bil liya ko mutum ya ga mutum da gemu ya ce kaga yanzu nan masu gemun nan ka kiyaye wallahi ka kiyaye bakin ka ai dan yawa dan mutum yana da suba wata hay'a yi ma wani abu ba daidai ba ba ai a ce ta janyo ba shi ne wani so ne ma yanzu misali sai musulmi ya ma waje kace din mun kaga musuluncin nan ko ba ka bane kana yin wannan to dama musulunci kake so ka zaga musulunci daban shi daban yawwa saboda haka kiyaye wani himar ko hijabi a ce duk masu hijabin nan barayi ne ko munafukai ne wallahi tallahi ka dauko babbar tasha a to banda wannan ko ba hijabi ai wanda yake zuwa eh ma takar wanda bai sa hijabin ba ai da riga da wando sai kace duk masu riga da wando barayi ne sai masu yawo tsirara tumbar shi ne ba barayi ba ai hankali waje ka wannan ba dama da niyya kake so kai eh wane mutum ai ba ta sa ba mu duniyar banza shi tana sawa mana sai duk masu hijabi kaga hadda babanta a ɗaida eh wane mutum la haula wala quwwata Allah ya tsawaye to kaga irin wayannan kalmomin suna janyo mutum ya kafurta waliti za'u bil azan da yi wa kiran sallah yin gidi mutum ya zo yana gwadawa da niyyar wa ko mutum a ba kun ji lokacin da wasu yan wasa sun suka taba wani abu na sha ba ku misali ko wasu da suka zo suka rika faɗa wasu kalmomi ai kaga izini ne kaga abin da ya saboda rage albarkar sama yanzu ya ɓata amma da har komedi aka bai da shi an gane ko cewa zai yi kaza a bisa bismillah guda kaza zai yi yusa da bismillah guda kaza wannan rashin mutunci ne kuma mutum ya je matsalo abu ya makale mu yana magana irin wayannan abubuwan duk istihza'i ne ga musulunci ba kyau mutum zai yi rinda wallahi ya bar musulunci zai kafunta to sai ne a me dalili kaga abubuwan da ya kawo daidai to لقوله تعالى سوى فرع الله في حق الكافرين بحق الكافرين da Allah yake wai zana ne tun ila salati takhaduha huzwan wa la'iba idan kun kira su zuwa ga sallah sai su dauki kiran sallar da aka yi musu a matsayin injili da wata dalika bi annahum qaumun la ya'qilun Allah yake saboda mutane da ba su da hankali wa qawli bi haqqil munafiqin daga da munafikai kuwa Allah yake ya zarul munafiquna an tunzala alaihim suratun munafikai suna kin suna jin tsoron an tunazzala alaihim kan wata sura ta sauka a kansu surat suratun wata sura ta sauka a kansu tunabbi'u bima fi qulubihim ka bada labarin abin da suka koyi a zuciyar kullum a tsorace suke ya tabuna kullu sayhatin duk tsawon da aka yi duk magana da kai yace da mu baki da yanzu munafiki ayoyin da duk muka ja da ana yin zai ce wannan fa da mu yake wallahi wani da kai ran nan ba kai kace kaza ba to alaman munafiki ne ba daidai ba ne to sai ce um kul istahdiu Allah yake ku je ku je injilin inna la mukhrijum ma da'zaru lalle Allah zai fitar da abin da kuka kasance kuna jin tsoro wala in sa'altahu to ga dalili inda zaka tambaye shi da yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab za su ai mu ba da wasa muke kutsawa muke wannan abu kuma wasa muke yi sai Allah yake kulje ne da su abillahi da Allah wa ayati da ayoyin Allah wa rasuli da manzansa kuntum tattahiyu da kuke wa izgili la ta'tadiru farku ba da wani hanzari kad kafartum ba da imani Allah yake kun kafirta bayan da kuna da imani kun kafirta kun da abin da yake kar ku ba da wani hanzari me yake yi wannan wasu mai abokan suka kalli sahabbai suka ce kalli ba mu taba ganin wasu adamammu masu katon ciki wa irin wayannan wani a ibada bin malik ko abu bin malik ya je ga annabi sai suka ce ai da wasa miki shi ne Allah ya gofar da wannan kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tattahidun la ta'tadiru kad kafartum ba sahabbai suka kalla suka ce musu masu katon ciki matsorata eh ballantana kuma annabi Allah ya ce sun kafurta isa muka gaya muku ba a taɓa annabi ba a taɓa shi na sha biyu wasu layi da ala bi ma layi ko bi layi ne ku bi jalali mutum ya sifaita Allah da abin da bai dace da girman Allah ba ka wasu yi da anna lahu sharika mutum ya sifaita yadda cewa yana da abokin tarayya aw waladan ko da aw sahibatan ko mata Allah ya ce bai da da bai da mata kace yana da su to yana kai mutum ga kabul wa ka wasi bil bukul ko mutum ya kalli Allah ya ji ban marwayi eh kama wasa fatu yahudi kamar yadda yahuda suka zuba ta ji la'anahumullah Allah ya tsine musu albarka ko ka ce Allah ya tsine mu ko ya tsine musu duk daidai ne ko in shayi ko kabar in in shayi ne cewa Allah ya tsine musu kai ma yanzu addu'a kai in kuma kabar ne gini Allah ya tsine musu yawwa saboda haka kamar radiyallahu anhu in ka ce Allah ya yarda da su ko Allah ya yarda da su duk ne sai ka dawo ta tafi karfi Allah ya yarda da su ai tafi karfi ko Allah ya ƙara ya da a gare su wannan ƙarawa kai ya ƙara domin da akwai yawa addu'a kenan kama haka subhanahu wa ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki ya kai to mana ya ba mu labari wa qalat al yahud shine za ku ga alarmomi da zarar zaka je malaman malamai suna biyo qur'ani idan suka zo jiri wannan gurin sai ka ji sun yi kasa da murya wa qalat al yahud yadullahi inda mutum yana da karfi saboda wai ka ladabi ba kai kasa ba kai ka faɗa ba ai sai mutum ya kasa da murya wa kalatin yahudu ya dullahi na ja ba ku misali kana wanda ya saba mun ma jafar sallah sai ta jin salo kala kala cewa karatun da ake yi lallai da ma'anar ta ake biya an fahimta da kyau ko yanzu da haka kaga sai a kasa yahuda sun ce hannun Allah maglulatan anannabi gullan aidihim hannunsu shi ne gullan addini sai ka daga murya hannunsu ne wanda yake wato a nan naɗe su ne marota wani ayyubi ma ƙaru Allah ya tsire musu saboda wannan magana sai Allah ya ce bari ya dawo ba ba sun tsada bari wannan magana Allah ya Allah a cikin fudar ce kullum bayarwa yake yin fiko kai bai sha yana siyarwa yadda ya ga dama eh wala yazidanna kafiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tubyana wa kufra da sannu wato mafiya yawa daga cikin su wannan abin da aka saukar maka zai kara musu tubyana wuce gona da iri wa kufran wa kufra da kuma kabul shine mafiya yawan su ayat da take zoga ga wanda kara musu imani wa ila ma unzila suratun wa minhum man yaqulu ayyukum zalatu hadhihi imana kaga musulmai kenan فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ثم يبقى آية تقارى في إيمان كافر في تكي قارى يجيني يجيني والكينا بينهم العداوة الله يتي مكا جيبا عداوة إذا كي سوى أن سياسة سدين سوى أن عداوة إذا كي أن همية إيه كجيبا عداوة والبغضاء لكيهية إلى يوم القيامة zuwa ranar kiyama a tsakanin kullama auqadu naran lil harbi duk lokacin da suka auqadu suka hura wuta dan yaki ƙara hura wutar fitina a tafi Allah sai Allah ya bushe ta ya kashe ta shine a tafi Allah sai Allah ya kashe wannan wutar wa yas'auna fil ardi fasada suna gaggawa a ban kasa wajen barna ba ga shi ba yanzu je din nan yanzu ko so ake kafin kiwanci taki kowa ya zama dan ko kuma LGBTQ kowa zai shiga shi ne ajandar kafin turanci ta ce kowanne gida ya shiga ya zanto in ba lesbian ba ge me ma na bidin bisexual ko eh transgender wa duka wannan sai sun zaga shi sa ko ba komai ko ba komai ko da wasan kwallo ne kasar ko ta nuna ita musulmani Allah ta nuna hoto na musulunci na cewa an kamo wani amma bulala saboda ya daga alamar shi cewa shi dan gini aka zane yawa wannan shi duk inda ka samu kanka urkulu bi silmi kafa duk inda ka samu kanka zama musulmi na kwarai ba nominal muslim ba dan wani zaka wallahi wani yanzu ba wai turai ba ba turai ba kudi kawai yana zuwa sai ka gangiya zama tantirin dan iska kudi kawai ballan da ya samu kansa a ƙasar waje eh ya fito waje shi ke saboda haka yanzu ba ba ku a bari abin da yake so to amma ka ga kasa din nan sun yi kokari kwarai da gaske wallahi sun yi kokari kuma ya ƙara nuna ma a je masu kuɗin duniya laraba ne wannan ya ƙara nuna haka cewa ba don lalaci a ai kaga duk duniya ba wanda ke laraba hawa mota haka ne ko injiniya mota saboda shi wa ture a in ya siya ma iya haraji kawai ya yi ba gurin ajiya sai dai kan amma in ka zuka su za su tsera da zai suke wa laraba su kaɗai suke iya hawa wanda da ta zauna a turai da wanda ya zauna a turai muna hira da shi ya ce yanzu zaunin da gareji a turai ko hamshaki ne ya ci ka hamshaki amma duk inda ka ajiye motarka sai ka biya mata taka shi za a mutum yake nemo ɗan kumbula ko ɗan bus a cikin da suke ɗinyi in ka kasuwar mota ta miliyan hamsin da tara miliyan sittin to a ƙasar ko na a najeriya afirka musamman afirka ma najeriya ko kuma a ƙasar larabawa su ne watsawa ayyoci masu yin gareji sai ka cika haushaki ba kudin sai ka biya mana yawwa ai komai sai an biya masa wato eh eh shi kansa to sai ka biya masa wallahi na lillahi wannan to ka san yinin saba'in yanzu nawa nake biyu dubu uku da ɗari biyar eh ana ai da ba a nan da nake wasa fire fire dubu uku da ɗari biyar amma ka ji can miliyan ɗaya shi ka sa miliyan ɗaya eh da ma yawanci kudin ma ai kudi za su baka Allah ya zoji. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. An gane ko? To sai ce, sai ce wa in auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah baya son mabarnata. Baya son. Wata wata baya son. Shine ake cewa kai ta bi ayoyin Alkur'ani duk abin da Allah yake so kaga inna la yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatayyirin wallahu yuhibbu al-muhsinin din da Allah yake yana son kaza to kai kokari kai wannan abin da Allah ya soka da abin da ya fi dadi shine Allah ya soka ba kai ka soke ba eh in zan samu ne zan so kana san Allah yana san kamar yadda muka faɗa yuhibbuna wa yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin ala al-mu'minin kun gariban sahabbai kenan su Allah da kansa yake ina son ku kowa kuna so na to riba ta gaba kai ko yanzu baka sani ba Allah yana zaka kowa ya zaka uhu kullun lalibi kake a cikin haske kullun laliba wa kai amin ya Allah amin ya Allah amma daga ran da ka gane Allah yana zanka ai shi ke ai shi ke shine wallahu la yuhibbul mubtidin Allah baya san mabarkata wannan gabar naga kamar ba za mu iya shiga ta ba ko yawa za mu shiga hukumul murtaddi hukuncin wanda ya ridda za mu ji hukuncin sa don Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora an abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa ya kofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wannan duk sai mana wasiyoyi da addu'a na alkhairi Allah ka biya mata bukatu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai Allah ka tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mun da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi abin da ya dame mu Allah madaukakin sarki ka maganta mana shi kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa matasan mu da suka kauta hanya da yaya Allah ka da su hanya madaidaici Allah ka shirya mana muna roƙo Allah dan isar ka Allah ka shirye su muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗannan aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka ba mu shugabanni na gari zaɓe da yake tun karo mu Allah kada ka bar mu da yin kanmu Allah ka ba mu shugabanni da za su tausaya mana Allah ka ba mu waɗanda suke son mu ba muke son su ba Allah ka ba mu waɗanda suke kaunar mu suke tausayin mu muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sabobinsa madaukaka Allah ƙara zaunar da kasar mu lafiya Allahumma aminna fi awdanina wa aslih himmatana wa la ta'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabi'a du'aka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alaikum na'am haddin zina a yi na ai wannan rami da ake ta faɗa ai mu muke bana ka fahimta da kyau ko eh ba ya cikin shirun ai kaga a shirɗin da aka kawo na haji ai ba a ce ma da rami ba yawwa aka duk wanda ya zo yanzu zai je sai an yi rami an yi kaza haka ake faɗa su da yake a yanzu da yanzu alkali ya ga cewa wannan ai ka ko dabbobi in ka duba yanayin dabbobin ba irin nan kasashen larabawa ba ne su dabba ba a ɗaure ta gaba da baya a jika ta da ƙasa to mu yanzu in aka ga mutum zai tsere sai a yadda ba zai tsere ba ka fahimta da kyau ko to a wancan lokacin saboda imani mutum tsayawa zai a yi wani addi tsayawa zai ba ga ba ana gaya muku wani hayya tsere tsayawa yake a yi masa addi su ma dabbar su za a janyo kaga kunne za a ja a kwantar da ita ta kwanta kai yanzu ragon ka wani sai ya yi ma ciwo ba to to shine kawai ka fahimta da kyau yawwa ba wai jarbi wani da aka sa cewa wai an yi rami an a bayan ba haka wani wallahu a'lam Allah ya dace da mu yana cikin ai misali aka bayar ya misali wanda ganin sa ba ai misali ne kawai komanda duk abin da yake kira ce da musulunci ya kira ai misali ne haba ni ya koya musu da kunya wallahi duka wallahi ni ya koya musu kuma abin da muke faɗa na ga wani muna tattauna nace wata kaga wannan ba mutumin ku ta ta kare nace bari in baka misali na ce ai ba wanda ya kai dan jamhuri ba duk malintarka duk dan da kai irin wannan ko to ko an sake ka ko ka mutu misali zan baka na ce um kurakuran Yusuf Ali a shekarun baya ai wasu kai na dan jamhuri ba shi ce wa ana yanzu na kudin ala wa Allah wasiƙa sai me da yawa babban da wannan ma akwai wata daga ciki su ya faɗa wanda za ka ga aka zo ka duba yadda da malamai aka gaba ɗaya malamai aka haɗu aka ci tsaye kuma ya janye amma tsakani da Allah a zori su zai daga lokacin zuwa yanzu ku duba yadda ya kasa ba a jin duriyarsa kwata kwata wasu ba su ma san shi ba a matasan mu
Thank you. an kai da ne da biyu ya
to kaga ka duba abubuwa na ban tausayi to ballantana to wallahi ko yanzu aka wadan da muri ko ba zai ƙara tasiri a wakanda ba annabi alaihi salatu wasalam annabi haka ya koma ya koma kaga injin ya yi da guri ko bai da hukuncin Allah ba ai ka san har rubutun da yi da Hausa na abin din ni na karanta shi wani wani wani gudun ke kamata ya faɗa lazimi ka ba wanda yake wani abokin wani barista shi abin nan ɗin
ba a yi wani wani jiji ni ta karanta wajen